نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar mu a wannan masalisi mai tarin albarka a wannan masallaci na sabo kwalta yau muna dare na 24 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 23 ga wata na uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam 2025 muna cikin suratun nur wanda insha Allah za mu tashi aya ta 40 daidai akwai tambayi ko? bismillah
malam abokai ne guda biyu sai ɗaya sami abokinsa ya ce ya rubuta wa matarsa sai to bai rubuta a lokacin ba sai da suka haɗu da matar sai matar matar abokin ta ci gaba da zagin su har ransu ya ɓaci shi ne abokin ya rubuta mata sakin uku bayan ta tafi gida da kwana ɗaya sai aka zo ɗiban kaya sai miji ya ce yaya ba za a jira shi ya zo biyu ba kawai sai a zo ɗiban kaya sai aka ce ai ba maganar biyu inda saki uku inda saki uku kamata sai ya ce shi ba haka wata to malam ya hukunci ba alƙawul ƙauluhu magana sai ta ce magana in ma ya ce bai ba ya rage na shi in ya ce ɗaya ne ya rage na shi alƙawul ƙaul haka fuka hau suka ce na
mai tambaya da mai tambaya da biyu na cewa malam ne hukuncin wanda ya fitar da nazmi alhali na azumi da gangan
ya yi laifi tsoron Allah
mai tambaya da gaba yana cewa da fatan ba na shan ruwa lafiya miji da mata da miji da mata da mamarsa da kuma ɗan ƙaninsa duka suna zaune a gida ɗaya sai matsala ta shiga tsakanin miji da ɗan ƙaninsa sai mijin ya ce wa matarsa kai ta sake saka wa ɗan ƙaninsa abinci in kuma ta sake saka masa to a bakin aurenta ita kuma daga nan in za ta zuwa mamarsa mamar mijin abinci sai ta zuba da yawa saboda ta san dole sai yaron ya ci bai hukuncin haka ni na ta mamaki me yasa ake ta wasa da saki ne haka komai in kika yi kaza a bakin aurenki kun na yawaita abin abin yayi yawa aure ya zama kamar wasa maza ya kamata ku tsoron Allah kawai dan dai Allah ya baka wuka da nama a hannunka amma shikenan kawai da kin yi kaza a bakin aurenki in kin ce kaza a bakin aurenki in kin fita a bakin aurenki in kin haba ya kamata yi tsoron Allah kuma ni ina ga ya kamata tunda kwanan da muka yi jawabi na haƙuri da yafiya ko duk na kawo muku misalai irin cin kashin da aka yi wa shugaban halitta amma bai haƙuri ba ya haƙuri jeje nan ko shekaran je mun karanta irin ƙazafi da aka yi wa uwar mummune baki ɗaya wanda kuma ta fi ka daraja ta fi ka mutunci a gani har mahaifinta ya ɗauki mataki akan ɗan uwan shi Allah nan ya ce wa yake rantsuwa wa yake shela ba zai ci gaba da ci da miskini ba kuma bukaci ku yi afuwa ku yi rangwame kuma an ce dan dan kanin ka dan an bashi abinci mai a ciki da ya wata shi zai taimaka maka wato mutane jahilai ne jahilci ne yawa wallahi irin wayannan mutanen fa jahilai ne shi yasa kullun ke faɗa muku wasu mazajen ko kawai dai ga su ne daidai amma dama inda interview ake bai kamata ma ba su yi aure ba to ai su kansu ba su san kansu ba balle kuma a ɗauko amana a basu yanzu kuma ɗan ƙaninka dan Allah baka ce kar a bashi abinci wai in an bashi baka cin auren abun kai ma sha sha sha ne wallahi baka san me auren ba ma wallahi tsakare ko kare ne ka faɗi wannan kalmar ko kare ne ka faɗi wannan kuna gani wata ta shiga aljanna saboda ta ba kare ruwa wata kuma ta ki ba kyanwa abin ta shiga wuta amma wai ka ce wai ɗanka ba ne ba ɗanka ne fa ɗan ƙaninka wai kar a bashi wai an bashi baka cin aure ka ba hankali da rayuwa wallahi wallah ta yi wannan da kake wulakanta shi zai zo tallafa maka nan gaba kawai dan Allah ya ara maka wata yar dama miskini da kai aba wato abun ba daɗi wallahi na farko dai ga wasa da aure auren kawai an raina shi kawai dan kai ne namijin in kin kaza baka cin aurenki gangan gangan gangan Allah abun akwai takeici a ciki wallahi ya kamata ku ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah aure ai ba wasa bane ba ka kai mari ka kai gwauro ka kai mari don a baka ita ka kashe kudinka ka yi kaza ka yi kaza to yanzu kuma sai ka zo kana wasa da wannan damar taka laifi kai baka wa Allah laifi laifin Allah nawa kai masa laifi nawa ka masa kai yanzu inda Allah zai bi ka ruwa ka ka hadiya mutum banza mutumin wafi kuma har sannan dan karin ka zo kana dan ka zo kana cewa kar a bashin an bashi a bakatun aurenta ki bashi baka da mutunci abu muje na
malam ni ne muka samu matsala ni da dubana sai na gane ba shi hakuri har sau uku ya ce mini ba shi ba ni har abada kan na ƙara zuwa inda yake kuma ana ce masa malam idan muna zaune zai wuce ko kallon ba da Allah kuke zuwa makaranta da Allah kuke zuwa makaranta kuma kuke aiki da abin da kuke karanta wai mai amfanin gaba ne a rayuwa mai ranarta ne duk fa duk girmanka baka kai darajar manzon Allah ba amma ku ga irin cin kashi daban-daban daban da aka mishi bai afuwa ba eh na ce bai afuwa ba to me yasa ba za mu koyi manzon Allah bane sai ƙarya san manzon Allah amma a baki ƙarya ku da an taɓa manzon sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amma ba fus aikin ka baya nuna haka yan uwa sunna fa ba magana baki bace aiki ne ya kamata mu san wannan in kowa kawai da ni ahlus sunna ne ni ahlus sunna ne a baki dan ka dage wando kuma ka bage mu shikenan an gama sunna kenan a gidanka ba sunna a kasuwa ba sunna a sana'a ka ba sunna a mu'amala ka ba sunna a unguwa ba sunna kawai ka cika mutane surutu kai ahlus sunna ga gemu ga wando ƙarya kake wallahi ba wannan kaɗai bane sunnar manzon Allah ya kamata mu'amala ta kasuwa a gane kai ahlus sunna ne in mai sana'a ne a gane kai ahlus sunna ne in ma'aikaci ne a gane kai ahlus sunna ne makotanka a gida da kasuwa su gane kai ahlus sunna ne amma kawai sunna ta takaita wani bangare daban kawai wani bangaren kuma shikenan an share in ana biki a gidanka ba sunna in zaka auro ba sunna in zaka aure ba sunna sai ƙarya sunna suna ba, ba, magana baki ba ce aiki ne a aiwace aikin nan kuma za a yi shi ne bisa karanta wa manzan Allah duk yawan aikinka duk kyawunsa kyawun aikinka ya tattara kwaikwayon da kai na manzan Allah nagarta aikinka ya danganta ka kwaikwayi manzan Allah saboda haka ana gane nagartar aiki ne da matsayin aiki gwargwadon yadda aka kwaikwayi manzan Allah amma kawai in kawai kai rayawa ka ce ganin zaɓin ka ne yanzu misali ba mun karanta addu'a ba manzo Allah yake faɗa matarsa bayan ya fita daga gida ya faɗi kalmomi guda hudu sau uku amma duk sun falata to sai ka ce ai tunda haka ne bari ka ƙara da yawa ba haka ba to ai in kai hakan to da wa kai koyi ku gane shi kwaikwayon manzon Allah kadai ibada ce kuna kasa ganewa ne kwaikwayon manzon Allah kadai ibada ce ba wai ibada ba wai yawa take bukata ba a dacewa da karanta wa manzan Allah mun yi bayani wanda sahabbai guda biyu da suka rasa ruwa suka taima suka yi sallah daga baya ruwa ya samu ɗaya ya sake alwala ya sake sallah ɗaya kuma bai sake ba kaga in a aikin lada ne wanne ya fi wanda ya ga alwala ga taima farko ya sallah ga kuma sallah ta bi da alwala amma wancan manzo Allah ya ce asabta sunna ka dace da kwarantarwa ta kai kuma kana da lada guda biyu kaga in yawa ake bukata wancan bai fi yawan aiki ba amma ana son a dace da manzon Allah ne to ka zama mai hakuri a gurin iyalanka ka zama mai hakuri a gurin ɗalibanka ka zama mai hakuri a gurin makotanka shine a- mutunci idan an maka aka baka hakuri ka hakura kai ma kana wa Allah kuma yana hakuri da kai bayan haka ma kana wa bayi kuma suna hakuri da kai kuma menene ribarka idan wannan ya shiga wata sanadiyar ma'ana laifin da ya maka ka ci riba ne ko ka ci baya me riba ai baka da riba kai in san samun ka ne in dai kana da imani duk musulmi su shiga aljanna in dai kana da wani in dai kana da imani haka zaka so sai dai in baka da imani kai mugu ne kana da keta kuma wannan amma in dai kai mutum ne sadidan to zaka so kowa duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya shiga aljanna ba haka bane ba to yanzu menene ribar ka ka kiyafe masa ya shiga wuta so da Allah muke afuwa sai an yi hakuri shi yasa Allah ce wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas ko wallahu yuhibbul musinin masu ma'ana dakile fishi masu rike fishi shi yasa aka ce as-sabru diya'un hakuri haske ne an yi amfani da kalmar diya saboda haske na diya yana da kuna yana da zafi ba ce asabar nurin ba dan nur mai haske haske ne mai sanyi irin na wata diya kuma haske ne ma'ana mai zafi irin na rana shi yasa aka ce hakuri ma'ana zafi gare shi yana da daci amma manzo Allah ya ce man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar abu dan Allah to Allah zai canza masa abin da yafi wannan alkhairi to ka yi haƙuri mu zama masu afuwa a junanmu mu daina riko don Allah mu'mini ne baya riko kuma uzuri a karɓa ake duk wanda ka baya karɓa uzuri to ba kare- ba karimi bane ba amma in dai mutum ne karimi to yana karɓa uzuri shi yasa kaga aka ce siffar yan aljanna sokaye ne dolaye ta yadda za ka cuce su da ka musu rantsuwa sun yadda to kai ba dolo bane kenan Allah ya sauke
wanda yana cewa ba ta malam ya sha ruwa lafiya malam don Allah ina so a ga maka yan uwa matasa a kan yin sallah don wallahi malam yanzu za wannan na gani wannan musiba ce ta ko'ina masallaci yanzu yana cika ma dole in baka zo ma da raduma ba za ka yi sallah kasa ne ko amma ramadan yana wucewa fa an watsar sai ga layi uku ne layi biyu to mutane ai kullun ana faɗa kowa kuma ya san daidai wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani in shi ramadan makaranta ce so ake abin da ka koya ka dore da shi na hakuri da ɗabi'u na kirki da addini da karatun qur'ani da zuwa masallaci salloli baki daya Allah sa mu dace
na ƙarshe yana cewa malam don Allah ina so a mana nasiha ne a kan shiriki da ake yi idan an idan sa karatu da to a daina a daina yan uwa a daina surutun ana karatun qur'ani Allah yayi doka yayi hani in ana karatun qur'ani shiru ake a saurara fastami'u lahu wa ansitu ko la'allakum turhamun haka Allah ya ce a ji tsoron Allah a daina surutu in an sa littafin Allah an ji ko Allah ya sa mu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
Na'am, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ya ce auka zulumatin. Allah zai kwatanta ayyukan kafirai. Yace ka zulumatin fi baharil lujji. Kamar duhu ne ma'ana kamar teku ce mai ruwa da yawa. To can kasan cikin tekun ya ga shahu maujun kuma saman tekun ga kumfa min fauqihi maujun min fauqihi kuma sahabun. bi ma'ana ga teku ne ƙato mai zurfi to ka ƙaddara ma'ana aikin kafiri can ƙasan tekun nan yake kuma saman tekun ga kumfa an gane ko kuma sannan bayan saman tekun kuma bayan kumfa kuma ga girgije kuma a saman ma'ana wannan kumfa kaga ga girgije ga kumfa ga teku ga can ƙasa to wannan misalin aikin kafiri kenan Allah yake cewa zulmatun ba'daha fawqa ba'din bi ma'ana duhu kan duhu idza akhraja yadahu lam yakad yaraha inda zaka fitar da hannunka saboda wannan duhu kilin hannun ma ba zai iya ganuwa ba wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai bashi haske ba fama lahu min nurin ba zai taba samun wani haske ba nan gurin jiya Allah ba misali har wajen guda biyu ana son ka gane cewa yadda da kafiri da aikin kafiri to duhu ne kan duhu bi ma'ana aikin banza ne kamar ruwa ne na teku mai yawa kuma ruwan mai zurfi to ka kaddara ma'ana kafiri aikinsa yana can ƙasan tekun sannan saman tekun kuma ga kumfa ta rufe saman tekun baki ɗaya sannan saman wannan kumfa kuma ga girgije shi kuma ya yi kwaba ɗin wannan kumfa baki ɗaya to kaga yanzu duhu uku kenan ko hudu ga duhun girgije ga duhun kumfa ga duhun teku sannan kuma kasan tekun kuma tekun mai zurfi to kaga kenan ashe baki ɗaya aikinsa babu riba a ciki bi ma'ana faduwa ce an ɗauko ma a nuna maka aikin kafiri can kwacakwaf to kamar wannan cikin duhun ne akwai natija babu to shine Allah subhanahu wata'ala ce ba'dha zulmatun duhu bimana dufai ba'dha fawqa ba'din bimana duhu kan duhu ga duhun girgije ga duhun kumfa ga duhun teku ga shi kuma can kasar ruwa Allah ce idza akhraja yadahu idan da zaka fitar da hannunka ya kai mai sauraro a cikin wannan duhun lam yakad yaraha ba za ka iya ganin hannun naka ba saboda tsabar duhu Allah ce wa mallam ya ji alillahu lahu nuran duk wanda Allah bai bashi ma'ana haske na shiriya ba bi ma'ana bai haska masa zuciyarsa ba bai wanke masa ma'ana ninkufurci da keta da kafirci a zuciyarsa ba amma lahum min nurin ba shi da wani haske wannan kuma in ka kaddara zaka dauke shi a matsayin ma'ana hasken alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah duk wanda Allah bai tsaga kirjinsa ya sanya masa wannan haske ba ba zai samu haske ba shi yasa duk wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi duk kuma wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi domin abu ne daga Allah to shi yasa kaga wayancan suna ta addu'a cewa rabbana atmim lana nurana waghfir lana cewa Allah ka cika mana hasken mu ka sa wannan hasken ya kai mana har izuwa mana shigan mu aljanna to kaga kenan da hasken shirya da hasken alkur'ani da hasken sunnar manzon Allah Allah ne yake horewa bawa ya taimake shi da wannan haske ta yadda zai rayuwa mai kyawu amma kafiri a cikin duhu yake to tunda yana cikin duhu ya zai iya cin abinci ya zai iya yin tafiya ya zai iya kwanciya ya zai je gurin neman abinci duk ana nuna maka ko da kafiri yana gani yana gani da idanuwa yana zuwa aiki yana zuwa kasuwa yana zuwa gurin sana'a to shi yake ganin wannan hasken amma a gurin Allah a cikin wannan bakin duhun yake tafiya baki daya misalin kenan an gane ko cewa a wannan wannan dubban guda uku ko hudu a cikin su kafiri yake rayuwa shi kuma yana ganin kansa ma'ana lafiya kalau yake yana rayuwa a haske ba a haske yake ciki ba ma'ana a bata yake ko kuma ka ɗauki tafsirin cewa wannan dufan da aka yi magana bi ma'ana duhu ma'ana na ƙin yarda da Allah da ƙin yarda da Ƙur'ani da ƙin yarda da manzon Allah an gane ko bi ma'ana ka ɗauka ma'ana duhun farko na gajimare shine ƙin Allah duhu na biyu ma'ana na kumfa shine ma'ana ƙin manzon Allah ko ƙin alƙur'ani duhu kuma na uku shine ma'ana wannan tekun kuma a ƙasar ruwa duk in ka fassara kowanne zai iya karɓa insha Allah almuhimmu dai magana cewa Allah ne yake shirye da bawa in ya ga dama to saboda haka ka nemi shiryar Allah sai shirye da kai na alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu والله عليم بما يفعلون الله ya ce alam tara annallaha baka gani ba cewa hakika ubangiji yusabbihu lahu man fis samawati duk wata halittar sammai tana wa Allah tasbihi wal ardi kuma kasai wa da tsuntsu ko tsuntsaye safatin zaka gansu ma'ana sun jeri sahu sahu a sama duk suna tasbihi ga Allah kullun qad alima salatahu duk wa'annan tsuntsaye Allah ya san ma'ana bautarsu ko kuma Allah ya san tasbihinsu ko kuma kace Allah ya san addu'arsu wa tasbiha kuma Allah ya san ya suke tasbih ga ubangijinsu wallahu alimun bima yaf'alun Allah dai ya san abin da suke aiwatarwa baki daya to kaga wannan wani alam ne na gaibu wanda baka sani ba kaga yanzu kai a tunanin dan adam kawai ni da kai da muke tasbihi da baki a tsammani mu kaɗai da muke tasbihi a'a ba wani abu Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba ku fahimta ne Allah ya ce babu wani abu a duniya da ka sani face sai yana wa Allah tasbihi kawai Allah bai kudura za ta mu ji ba amma har wannan abin amsa kowa yana wa Allah tasbihi wa'annan wayoyin suna wa Allah tasbihi wannan fitila tana wa Allah tasbihi wannan kwandon ma'ana shuka yana wa Allah tasbihi wa'annan falafalan suna wa Allah tasbihi kawai mu Allah bai kaddara za mu ji ba tsuntsu na yi kiyashi na yi gwazarma na yi kudin cizo na yi kwarkwata na yi an gane ko muciji kunama duk suna yi Allah ta ba wani abu wanda ba wa wa Allah tasbihi saboda haka mu ne dai Allah bai hukunta mu ji ba kuma a matsayinka na mu'mini dan baka jin abu ba shi ke nuna babu shi ba ba kuma shi ke nuna ba a ji ba kai dai Allah bai yi za ka ji ba manzala ce idan mu'mini ya mutu idan an ɗauke shi a makara magana yake ta yi ku yi sauri ku kai ni zuwa babbar rabona manzo Allah ya ce ba wanda baya jin wannan sauti sai waye sai wa sai mutum da aljan amma har dabbobi suna ji tsuntsaye suna ji in gawa banza ce ma tana ihu ina za ku kai ni dan Allah kar ku kai ni dan Allah kar ku kai ni kar ku kai ni ina gani abin da nake gani ba wanda baya jin wannan kururuwa da wannan kafiri sai mutum da aljan tunda mun yi imani da Allah ba mu ga Allah ba mun yadda akwai Allah dan ga alamomin sanan ba mu ga mala'iku ba mun yadda akwai mala'iku shi ba mu labari ba ma ganin aljanu mun yadda akwai aljanu shi ba mu labari ba mu ga wuta ba mun san akwai ta ba mu ga aljanna ba mun san akwai ta shi yasa yace allazina yu'minuna bil ghaibi shine yana daga cikin halin mu'mini yana imani da gaibu me gaibu abin da baka gani ba to wa'annan shine Allah yake cewa baka gani ba ya Muhammad cewa ma'ana annallahi yusabbihu lahu cewa ubangiji ana mai tasbihi man fi samawati so tare malamai suna cewa man ana mu'amala da ita ne lil aqil ko ma kuma li ghairil aqil amma ana samun wani lokacin gurin da za a amfani da man ai amfani da ma inda za a amfani da ma kuma kawo man to nan da aka ce man fi samawati an rinjayar da ma'ana mala'iku da suke samman an gane ko wal ardi da kuma mu da muke kasar inda kuma aka rinjaye aka kawo ma to sai ka kuma aka ce an ɗauki ma'ana halittun wanda marasa hankali an ma'ana kalli yawansu aka yi hukunci a matsayin su ne mafi a galabiya alkur'ani yakan kawo kuma ko'ina ya kawo wancan a wancan guri kuma kawo wancan ma'ana a wancan guri to shine Allah yake subhanahu wataala yake cewa duk abin da yake sammai halitta sama ta daya da ta biyu da ta uku har zuwa karshe suna tasbihi ga Allah sannan kuma duk abin da ka gani a ƙasan nan hata wannan duwatsu da wannan rairayi da tsakonkwani duk suna tasbihi ga Allah da bishiyoyi da komai da komai tunda ai mun gani wani annabin da Allah ya so ma'ana ya sanar da shi ba aiko ce ba zuwa mutane da kuma halittu baki daya bai baya jin maganganunsu yana ji kaga kenan ashe suna yi ba ba sa yi ba tun daga sha ya ji maganar tururuwa an gane ko namla ta ce ya ku turure ku shige gida ga annabin Allah na annabi Suleiman kai ya take ku bai sani ba shi da rundunarsa ba haka bane ba kuma yanzu wani yayi tsammanin iska wannan ana magana da ita har a aike ta eh to ana ana magana da iska kuma ana aiken iska ina muka fahimci wannan ta bakin annabi Suleiman da Allah ya hore masa su ga hudhud ko annaban Allah ya zo yana ran gadi bai ganshi bai ce mali la aral hudhuda ya banga hudhud ina ya tafi ne yayi alƙawarin cewa Allah annaban Allah ya ce to lalle ne ko dai ya zo min da hujja mai karfi ko kuma in gana masa azaba ba a kai kankanin lokaci ba sai gashi ya dawo ya ce ji'ituka bi sab ji'ituka ji'ituka min min sab'in bi nab'in yaqin ya ce na zo maka da ƙasar saba yaman kenan kuma na zo maka da labari na gaskiya an gani na samu mace ma'ana na samu wata fada suna bautar Allah suna bautar wani Allah ba Allah ba mace shi take shugabanta su sai ya ce to shi kenan za mu rubuta wasiƙa za mu ba ka kai za mu gane ƙarya kake ko gaskiya kake an gani hudu hudu kuma ya ɗauki wasiƙa ta annabi suleiman innahu min suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin yana zuwa kuma ya jefa wannan wasiƙa ma'ana a fada an gani ko tana gani kuma ta ce ya to ya ku mutane inni wajadtu ko na samu takarda ga wasiƙa an kawo mini in ulke ilai kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim suka ce wal amru ilayki fanzuri ma za tara ma za ta amri ki duba mu komai na hannun kiran ki dade me kike umarta mu muna da mu iya karfin yaki muna da karfi a yaki muna da kama makaman yaki in kin ce mu shirya mu je mu yaki sai mu je mu yaki shi ta ce a'a ai innal muluka idza dakhalu alqaryata afsadu almuhimmu dai abin da nake so mu gane yadda aka zo aka wayi gari mai annabin Allah ya ta sako da hudhud kaga zamanin ka tsuntsu baya magana ko kuma ba bai san me yake yi ba kawai haka yake a jingine ko ba haka bane ba sannan kuma ga hadisi manzo Allah ya ba mu labari hatta shi kanshi mala'ikan mutuwan ana magana da shi a baya tunda da yana zuwa sifar dan adam ne ko na karanta muku hadisin kwanakin ba wanda wannan mala'ikan yake ta kallon ɗaya daga cikin fadawan annabin Allah ko to kaga ƙarshe me ya faru to duk waɗannan da ba a baka labari ba za ka ɗauka na faruwa za ka ɗauka baya faruwa ga raƙumin da manzan Allah ya zo wucewa ya kai kukansa gurin manzan Allah ya ce ya rasulullahi wannan mai ni yana wahal da ni yana bani aiki mai wahala kuma sannan baya bani abincin kirki manzan Allah ya tsaya gurin raƙumin ya ce ina mai wannan raƙumin yake to kaga yanzu ba dan an baka wannan labari zaka san suna yi to shi ne duk a matsayinka na mu'mini duk abin da Allah ya bada labari wannan daman shi ne musuluncin wannan kuma shi ne imani da manzan Allah wa tasdiquhu fi ma akhbara da gazgata manzan Allah a cikin duk abin da ya bada labari to mun yadda mun yadda shi Allah komai yana maka tasbihi ba abin da baya maka tasbihi wa dairu da tsuntsayen ma duka suna ma tasbihi Allah ce kullun qad alima salatahu duk wayannan halittu da kiyashi gwazalma tsakuwa ƙasa duwatsu bishiya tekuna duka Allah ya san ma'ana a duk bautar da kowanne yake yi kuma ya san tasbihinsa amma mu fa muna ganewa Allah bai za mu ji ba wallahu alimin bima yaf'alun Allah kuma yana sanin duk abin da suke yi hatta balbala tsakanin bishiya da bishiya ana yi tsakanin teku da teku za mu gani inda Allah subhanahu wataala yake nuna cewa hatta ruwan sama da ake yi ai iska ce ɗaya take wa ɗaya barbara an gani ko iskar yamma ce za ta yi ta gabas barbara kuma sai ruwa ya samu Allah ya samu dace na walillahi walillahi mulku samawati wal ard wa ila Allahi al-masir alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار نعم الله ولله ملك السماوات والأرض madaurin mulkin sammai da kasai duk yana hannun ubangiji shine mamallakinta wa ilallahi almasir kuma izuwa ga Allah makoma take Allah ya ce ya Muhammadu alam tara annallaha ashe baka ga ubangiji yuzuji sahaba yana kore girgije ba sun mai yu'allifu bai na sannan sai ya haɗa wannan gajimare da wannan gajimare sun mai ji alhuru kaman sai kaga wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan fatar alwadaka sai kaga ruwa yana fita ya khruju min khilalihi a tsakanin wannan gizagizai wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin kuma sai ya sauko daga sama wa'ansu duwatsu na sanyi fayusibu bihi man ya sha'u sai ya shafi wanda ya ga dama da wannan sanyin amfaninsa ya lalace ko gonar ta lalace ko kiwonsa ya lalace ko shi karan kansa ya lalace wa ya surifu an man ya sha kuma sai ya kore ga wanda Allah ya ga dama ya kore wanda bai ga dama zai cutar da shi da wannan ma'ana sanyi ba ya kadu sana barkihi ya zahabu bil absar wanda kallon wannan walkiya in ta wulga sai ta yi kamar tafi da idanuwanka wajen kallon ka to kaga yanzu wannan idan mun kalla in ka kalli girgije kawai kai baka sanya yake ba kawai kai kana gani masu geography suna cewa zafin rana ne yake buga teku sai ta yi tiriri da ranar ya tashi sama yi wannan ko to kasashen da ba ranar kirkin fa eh akwai kasashen da kwata kullun cikin ruwa ake to ina zafin yake balle ma ya bugi tekun har ai wannan abu wannan dai kawai dan jagwalgwalan su ne dai kawai amma shi Allah duk abin da ya ga dama yake yi in kun ce wannan abin ne wato wata rana kasan tsohon malami ya iya koyarwa muna shekara farko a jami'a wani malaminmu wani balarabe ya karantar da mu ka'ida yadda ake samun kusufi na rana da wata sai kaza ya faru akwai dai wayansu ma'ana ka'idoji wanda sai abin ya faru sannan ake samun kusufi duk ya karantar da mu wani gamtakatar muna ta hutun ƙarshen shekara kawai sai aka yi kusufi ba tare da wa'ancan abubuwan da ya faɗa sun faru ɗin ba abin ya faru aka shirya tsaf na san jami'a ba ladabi wai za a ƙure shi sai ya zo lacca za a tambaye shi duk ka karanta mana kaza kaza kaza duka sai da aka sami mai surutu wanda yake shine ma'ana group leader monitor shi zai tashi on behalf na student ya magana a cikin aji ta ka karanta abba da tare da dukkanin girmamawa da waye da waye da waye da waye amma sai gashi duk ka ba mu ma'ana ka'idoji da waye da waye amma kuma sai gashi duk wa'annan abin muka gaba su aiki ba kaza ya faru sai ya ce to sai me kuma in kaza ya faru ya ce to daman Allah ne ya faɗa min waɗanda faɗa muku din tukunna ya ce ko ya ce to dama haka ya so ba kayan sa bane ba to ya ki abin ya faru shikenan aka ji kowa aka bige mai gwiwa gudun surutu kuma babu to kenan kaga ashe duk wayannan abubuwa in Allah ya ga damar su ba sai wani abin ya faru ba a wancan hadisi ingantacce wanda wannan balaraban kawai ya shigo ta makofa yake cewa ya rasulullahi halakatul amwal ko wanqad atusubul ya ce ya annabin Allah dukiya ta halaka dabbobi suna mutuwa kasuwanci ya tsaya saboda ba ruwan sama fad'ullaha an yusqina ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ko manzo Allah khutuba yake yi bai gama khutuba ba yana ciki wannan balaraban na faɗa nan take manzo Allah sai daga hannunsa kawai Allah dabbobi suna mutuwa ya ubangiji talau ma'ana kasuwanci ya tsaya komai hanyoyin kaza sun tsaya Allah ka shayar da mu sahabai suka ce manzon Allah bai gama sauke hannunsa ba a wannan roƙon da yake ubangijin shi har Allah ya karɓi addu'ar manzan Allah har sama ta yi girgije har ruwa ya zubo har masallacin manzan Allah yana yoyo har ya jika gemin manzan Allah har gemin manzan Allah yana isa da ruwa to ina ƙa'idojin na kuyan geography kaga babu ko ba haka bane ba sahabin yake cewa mara aina shamsa sabatan tun da aka tsinke da ruwa tun daga friday din nan ko ba mu ga rana ba har asabar har wani satin ruwa bai tsaya ba wannan balaraban da ya sake dawowa dai ana kutubar da ya roki manzan Allah kuma ruwan yayyawa ya ubangiji ya rasulallah kuma kasuwancin ma baya gudana kiwon ma dabin ma'ana ba sa iya fita ka roƙan mana ubangiji Allah ya tsaye da wannan ruwa nan take manzan Allah ya daga hannu ya ce hawalaina wala alaina alal akami waddarabi wa mudun al'audiya wa manabitu shajari Allah ya ce ruwan nan ya isa akai shi can akai shi kan dutse akai shi ma'ana gulbi akai shi inda ciyawa take fitowa ruwan ya ishe mu ya ubangiji sahabin ya ce maka fito daga masallaci ba za ka taba cewa sama ta rike girge ko guda ɗaya ba tarwai to ina kaida take yanzu ba Allah ya ce zai tashi za manzo Allah ya ce mana za a tashi juma'a za a tashi kiyama ran juma'a ba to sakankance sai juma'a tukunna dan kaga in bata zo maka asabar ba a to wannan ba shi faɗa ba ai ba wani abu dole akan Allah ko akwai abin da yake dole akan Allah ba wani mai dole akan Allah yadda ya ga dama shi zai in ya tashe ta ma gobe litinin ta yi ko fa Allah ka mana gamdakatar to shine Allah yake faɗa cewa baka gani ba ubangiji shi ke kore girgije yasuquhu an gane ku yuzu bi man ay yasuquhu thumma yu'allifu bainahu sannan sai kaga wannan girgijen kuna kallo da sama ko suna gudu wannan yazo ya game da wannan wannan ma yazo ya game da wannan zama rukaman wani akan wani wani akan wani ana nan ana nan sai kaga me kenan walqiya wannan walqiya an ce ma'ana ma'ana san bulala ce ta ta mala'iku suke dukan girgijen wannan tsawa kuma da kake jin sautin mala'ikun ne suke wa girgizan ma'ana umarni ikaza tafi kaza amma kai kawai mai kake ji ƙara kake ji an gane ko kuma kawai kana ganin walƙiya to kawai da ya haɗu ya haɗu ya wannan kan wannan wannan kan wannan shike na Allah ce fataral wadaka ya kharuju min khilal kawai sai kaga ruwa yana fita tsakanin wannan menene gizagizan kaga cewa an yi mamakon ruwa ya taru jim akan titi ko a wani gulbi ko a wani rami wannan girgizan fa kuma ba a facan sama yake ba duk lokacin da Allah ya sa kai tafiya cikin damuna ko ma ba duniya ka je mai nisa ba ma za ka ga cewa wannan girgizan kuma ka wuce shi za ka ga kana sama ga girgizan nan a ƙasa to amma sai kai mamaki ya akai wannan duro duro duro na ruwa yake rike a sama ba can ba a makale yake da sama ba kuma bai fado ba a zuba wanda za a zuba kuma ya kara gaba ya saki wato al'amarin Allah ba sai Allah kawai shi yasa wani abin kakka yi zurfi da kwakwalwarka ba a hankali in ba ka ba sai ka halaka kaga dai ruwan za ka ya cika ina mamako inda a ce a girgizan nan a sama yake a makalagam da samaniya dama ka ce a ga haɗe yake a'a da ka yi tafiya na yar kaɗan za ka ga cewa ka wuce wannan girgizan in kuna shiga ciki ma za ka ji kamar kamar jirgin yana taɓa wani soso da an shiga girgiza ka ji kamar ana taɓa wani soso ciu ciu haka za ka an taɓa shi in ya sama can kuma sai ka kwanki kasan ga girgijen can kasa amma duk wannan ruwan da yake dauke da shi ba abin da ya rike shi sai kadara ta ubangiji to ko yanzu masu yin jirgi kuna ganin kun burge jirgi yana tafiya haka ba komai to ga girgije kafin jirgin ku ga girgije eh ko na ku yana bukatar mai yo jirgi ma aikin banza ne yo in mamanka ta maka baki ba sai ka hau jirgin ba ya bata wannan reda reda take ko menene su kasa ganin inda yake shi ma'ana ittisalad ya tsinke communication ya tsinke ai wannan su kasan su suke tuka jirgin ai da su yake waya da su yake waya ga kuma wayannan na'urori a gaban shi ana samun wannan ittisalad communication din ya tsinke da direban da kasance duniyar da yake bi shikenan fa yanzu bai san inda zai ba bai san ina zai ba sai dai ku ta yawo a duniya mai ya kare ku faɗo ku mutu to ina birgewa nan gudun a'a wadda ka na Allah ne mai birgewa na ɗan adam ba wani birgewa a ciki garari ne ma kawai yanzu kai ba dan tsaurin ɗan adam ba ma wa zai iya hawa jirgin sama eh wanda ba yana daga yana ba kafafuwan nan fa sunan ka matacce wallahi yana yana hakan nan ya haka to ayya su malam ma to an tafi kuma sai abin da Allah yi ko a dawo da wakan nan ko mu dawo ko ba mu dawo ba ai kafafuwan suna barin kasa kuma to sunan kamatacce kawai dan da wahala ai hadarin abu ta lafiya to amma kaga shi na ubangije girgizan ba abin da ya rike shi ba abin da yake makale da shi dan Allah ba kwarewa nan gurin akwai to shine Allah yake fada a nan gurin fataral wadaka yakhruju min khilalihi sai kaga ruwa kawai yana fita ta wannan girgije kuma ruwa mai dadi ba ruwan da ya kai daɗi irin ruwan sama ko ba ka bane ba ga kuma ma'ana wani test da zai baka na musamman shi yasa wata rana manzala in ana ruwan sama sai idan fito ya jika shi ya ce haza hadisu ahadin da rabbi sai ce wannan ma'ana sabuwar halitta ce daga ubangiji na bari ta da taba ni ina ba ta an gane shi yasa in kuma hadarin ya fito manzo Allah hankalinsa tashi yake ummu na Aisha ta ce sai ya shiga daki ya fito ya shiga a rikice ta ce lafiya sai ci tuban sani ba kika sani ko a wannan hadirin Allah zai halakar da al'umma ta ba ki sani ba to kaga yanzu Allah zai yayi ce ma zai halakar da ita amma saboda baka amincewa al'amarin ubangiji komai zai iya faruwa shi yasa manzo Allah baya hankalinsa baya kwanciya in hadari ya taso sai an yi ruwan tukuna ya wuce a mu ka ai bacci muke haddasa laiba lokacin ma ta fi dadi ko ayya to su manyan masu imanin hankalinsu ba a jikinsu yake ba tsoro suke ji ko bala'i ne Allah da su a wannan hadarin tunda an halakar da wasu da hadarin shine Allah ce wayna zulmina sama'i min min jibalin fiha min baradin sannan kuma sai yake saukar da wasu duwatsu na sanyi malamai suka ce a du ma'ana an musalta ma'ana kundugurgin sanyin da ake turowa kamar dutse wasu kuma sun ce a duwatsu ne Allah yake turowa kanana masu sanyi sanyi ne mai cutar da amfani mai cutar kuma da gona mai cutar da dan adam ma baki daya to fa yusibu bihi man yasha wannan jibal din na dutsen da Allah ya saukar daga sama a wannan hadarin to sai ya samu wanda Allah ya ga dama ya samu ko kai ko amfaninka ko labbinka fa yas wa yasrifu amman yasha wannan kuma Allah bai so da bala'in ba kuma sai ya kare shi game da kaga ruwan ma haka yake in Allah ga dama sai a wancan gari ba a wancan a gari ba duk wannan kaga an yi ruwa da umarnin Allah mai yake tafiya zai ce ai a gonar wane ko kar ai gonar wane a garin su wane banda garin su wane Allah ce kadu sana barqihi ya zahabu bil absari wannan walkiya ta hasken nan da take fita in ka kalle ta saura ka dan tafi da menene daga nan dan adam duk yadda ake cikin haske sai ta walka sai kaga haske ya karu ko da rana ne kuwa to Allah ka mana gamdakatar na'am يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
kun gani Allah ce yuqallibu Allahu al-laila Allah shike juye dare a samu rana wannan hara shike juye rana kuma a samu dare Allah ce inna fi zalika la'ibratan haqiqa a wannan abin da Allah yake fa akwai wa'azi amma ba ga kowa ba liqulul absar ga ma'abuta hangen nesa ka kalli yadda yanzu dai muna dare ina rana take oho ana nan ana nan kuma awoyi yanzu daren yana nan rana ta sako shi a gaba tana bin sa a guje inji Allah sai ta ce masa yadlibu yadlibu hafisan shi ma kuma yana cin mata ita ma ta sake sashi a gaba haka suke yi musakkaratin bi amrihi horaru ne da umarnin Allah subhanahu wataala duk waɗannan fa ana yi ne dan dan adam ya ji daɗin rayuwarsa yanzu muna cikin dare in ka je wata duniya kuma yanzu rana ce yanzu wata duniya kuma safiya ce yanzu wata duniya kuma yanzu rana za ta faɗi sai kaga cewa to abubuwan naka hankalinka ba zai iya maka ba illa iyaka dai kai kawai a maka dan wannan kurtu na cewa shine duniya ai rana in tana nan gurin nan yan area nan suna cikin rana in ta tafi can gurin kuma can sun shiga rana nan kuma sun shiga duhu wannan duk ba lissafi bane ba to din Allah ga dama da hakan ba zai yi ba duk dai wannan karatun dan adam ne ya dan bashi wannan dan ilimin matashin farko an gane ko cewa ma'ana al duniya ma'ana kurawiyya ce kurawutul ard an gane cewa duniya da kamar ta maula take kamar yadda Allah shi kai ya fada ce kana tare ta kankum fa ta kana huma sai muka tsaga duniyar baki da a dunkule take kamar kwallo inji Allah sai muka fasa ta akai sama akai kasa to shine Allah subhanahu wataala ce wannan juyawar dare da ranar akwai aya ya kamata mu hankaltu ya za a yi wa'annan abu baka taba ganin rana ta yi delay din fita ba baka taba ganin dare yayi delay din zuwa ba ba kuma taba ganin ma'ana dare yayi delay bai tafi ba ko rana ta yi delay bai tafi ba kowanne tafiya yake a lokacin da Allah ya tsara masa dan Allah ba wa'azi anan gurin ka taba ganin yau an ce rana ta samu matsala bata zo ba ba za tura injiniyoyi su duba su gani eh ka taba gani ko a ce dare yau ya makale bai tafi ba a tura injiniyoyi su aiki dan dare ya tafi rana ta zo ba ka taba gani haka fa ka ganta kuma haka zaka batta ba wa'azi anan gurin kakan kakan kakan kakan ma haka ya same ta kuma kai ma haka zaka batta to wannan duk ba darasi akwai Allah ce inna fi zalika la ibra wannan abin da muke na juya dare da rana din nan akwai abin tsoro akwai abin la'akari amma ba ga kowa ba li ulil absar jama'a abota hangen nesa Allah ka samu dace na والله خلق كل دابة ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
nam Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halicci kowace irin dabba daga asalin ruwa ko ruwa kowanne ko kuma ruwan maniyi faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin wayannan dabbobi da Allah ya halitta akwai mai tafiya a ciki a ribda ciki kamar muciji da moguza wa minhum man yamshi ala ala rijlain ko ala rijlain daga ciki kuma akwai mai tafiya da kafa biyu kamar mu dan adam da tsuntsaye wa minhum man yamshi ala arba'in daga ciki kuma wannan halittar akwai mai tafiya akan kafa hudu raƙumi shanu awaki ya khluqullahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan komai malamai suka ce wasu suka ce wannan mimma inda aka yi magana ruwan mani na kowace irin halitta wasu malamai suka ce a'a ana nufin cewa ba wata halitta a duniya da za ta rayu idan babu ruwa babu ita tunda Allah ya ce waja'alna minal ma'i kullu shay'in ai cewa Allah ya ce kowace irin halitta mun sanya ta tana rayuwa ne da ruwa babu wata halitta da ba ta rayuwa da ruwa babu ita tunda Allah da kanshi ya faɗa to sai wasu malaman suka ce ai da Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wancan ruwan ake nufi wanda da shi wannan dabba take rayuwa wasu kuma suka ce a ruwan maniyi an gane ko ga dabba take ma'ana da maniyin kenan ina fata an gane to shi yasa ce wallahu khalaqa kullu dabbatin kuma duk abin da ake ce dabba ma yadubu alal ardi duk abin da yake tafiya akan kasa shine dabba ni dabba ne kai dabba ne an gane ko kiyashi dabba ce miciji dabba ne ko mai duk abin da mai take tafiya akan kasa ma'ana dabba ce kuma dukkaninta ma'ana halittar Allah ce kuma baiwar Allah ce ba wata dabba a duniyan nan wacce za a waye gari cewa ba Allah bane ubangijinta ba wata dabba da za a waye gari kuma ba Allah bane ya halice ta cewa ne ce ko dabi'a ne ya samar da ita ƙarya ne wanda yayi ta ya san dan me yayi ta kuma ya san yaushe yayi ta kuma in ya ga damar rasa ta kuma zai rasar da ita an gane saboda haka ba wai ba wani abin da yake samar kansa da kanshi babu shi duk abin da ka sani samar da shi akai kar ma ka yi da wannan aqida ta banza ta wofi cewa wai wani lokacin zaman guri ko zaman yanayi ko iska ta kare ko mai sai kaza ya faru ƙarya ne to wa zai rike iskar wa zai sa iskar ta kare wa mai iskar a'a a ayin karfa gayan tuwo ko karfa nama na wani lokaci zai yi tsotsotsi to yanzu mai haifar da wannan tsotsar wai na coci waye mai waye mai ne coci dan me shi ne san ta babanka ce ba ko to waye mai ne coci ba Allah bane ba to ka gani sannan in mun dawo shi naman da ka buga misali shi naman na waye kai kai naman waye naman na Allah ne to saboda haka mu daina ruduwa da irin wannan maganganu na banza duk abin da ka gani Allah ya san da zaman shi kuma Allah ne ya halicce shi kuma bawa ne a gun ubangijinsa kuma yana tasbihi shi yasa kaga Allah yake magana da kafirai cewa in ma kun ki bautawa Allah duk a halittun duniya suna bautawa Allah sai me kuma sannan shi Allah karancin masu bauta baya cutar da shi kamar yadda yawan masu bauta kuma baya menene sa shi da gawa mulkin dan adam ne yake da buƙatar ma'ana al'umma mai yawa dan kamba ma shi da jinjina shi amma Allah baya buƙata wannan ba zai rage shi da komai ba kuma zai kara shi da komai ba Allah kama da gamdakatar to shine Allah ya ce a cikin dabbobin nan akwai wanda yake tafiya a cikin sa kamar da muka maciji da sauran ma'ana guza da damo wa minhum man yamshi ala rijlain akwai mai tafiya da kafa biyu kamar mu da tsuntsaye wa minhum man yamshi ala arba'in daga cikin akwai mai tafiya akan kafa hudu to duk wayannan waye su kuma Allah ya san da hikima da yesu haka shi yasa ce sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa shi ya halitta kuma ya daidaita ta ka kalle da aka yi tsuntsu shakalinsa daban aka yi miciji shakalinsa daban aka yi guza aka yi damo duka aka yi kada aka yi dorinan ruwa aka yi shanun ruwa aka yi barewa aka yi menene kura Allah kuma ya zo dan adam shi ma ga bangalarsa daban ga kuma tsuntsaye bangalarsu daban kuma kowanne Allah ya sa ga abin da zai ce rayu ga abin da zai sha rayu kana tsammanin kawai haka aka watso su kuma aka bar kowa ya ci abin da yake so a'a da aka yi su sai da aka tsara ga abincin da za su ci su rayu shi yasa doki ba zai ci nama ba an gane ko kamar yadda kare ba zai ci ciyawa ba shi ya tsara musu ubangiji wannan an gane ko tsarin sa ne wannan ga kuma tsuntsun da shi baya kwai sai dai in an yi kwanya sata ya kake shi shi kuma haka Allah ya yi shi ashe kenan kaga duk abin da ka gani kawai kudura Allah ta tsara wannan abu ba su dufa aka samar da shi ba to shine Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai zai rasar da wayannan halittu in ya ga dama ya samar da su dan cikar ikon shi yanzu misali ba an yi dabbobi ba gashi inda ba dan kudura Allah ta yi dabbobin da me zamu ci nama dan adam a dabi'a sai yana bukatar cin nama amma Allah sai ya koro maka wannan dabbobi dan ka ci inda za ka gane amfaninsu kawai don kai ne lan alkiyama da Allah zai tara su ya tara mu da mala'ikun ɗaya ta biyu ta uku duk saman baki ɗaya duk wata dabba mara ƙaho da aka soke ta a nan gidan duniya mai ƙaho ta soke ta ita ma Allah zai mata ƙahon talama sai an fara kisasi akan dabbobi akan idan mu za mu gani tukunna dan a tauna ɗakuwa idan dabba da ta soki wata mai kaho ko mara kaho a nan gidan duniya amma Allah ya kisasi a gaban karan alkiyama ina kuma ni ina kai duk sai an musu wannan ramuwar kowa sai ta rama ga yar uwarta sai Allah ce kunu turabatu ku zama kasa yanzu kan wa za a dawo kuma kanmu mun shiga uku ai yanzu kanmu za a dawo shi yasa Allah ya ce sanafuru lakum ayyuha thaqala wannan ayar akwai tashi hankali a cikin in ka ji larabci sanafir'u lakum bari ba ku misali makaranta ko ta allo ko ta islamiyya ko ta boko kun yi wani laifi irin horon nan da ake bura da ta aje baki daya pau pau pau pau pau sai ya zo kan wannan aka ce kai zan zo kanka ne kadai duk sai na gama da su tukunna bari in gama da su kai zan zo tukunna kanka ya me kake fahimta a nan gurin eh me kuke fahimta bau duka a bala yake bau bau bau bau mudi zan zo kanka kai taka ta daban ne ba ta shi hankali a nan gudun to Allah ya ce sanafruhu lakum zamu zamu ma'ana in an ce fara bi ma'ana zamu bar komai ba abin da zamu kawai dan ku zamu tunkari ku zamu tunkari lamarin kamar kuma muku misali na biyu an zo kun tare kuna neman alfarma a guri sai mai tuni sai ka ga wanda ka sani sai ce ku zo ku zo ku zo to sai kai a to a kai baka da matsala baka da matsala kai zan zo kanka kawai jirani kawai jirani baka da matsala jirani bane je sarbi din wadannan kaka damu kanka jirani ya kake ji ai dadi ko to haka ma wancan in bala'i ne hankalin kake tashi ko to wannan haka Allah ya ce sanafruhu lakum ayyuha thaqala ya ku mutun da aljan ku tsaya za mu zo kanku bari ba ku misali hadisin bukhari lokacin da binti malhan umaysa ma'ana mahaifiyar anas ta haifi ɗanta ko ɗan wajen abu talatar ansari kaga lokacin da ta haife shi daman ta ce ba zan ba shi abin komai ba nono ba sai ya fara ɗanɗanar ma'ana yawon manzan allah tukuna ta ce na haife shi cikin dare haka ukali'u haka ne ta lallashinsa safiya na yi na ba anas na ce isori kaiwa manzan allah shi tafi da dabi ne tauna ya sa masa a baki kawai ina son kawo muku kalmar ne waccan sai anas ya zo sai ya tada manzan allah yana cikin garken dabbobin musulmai yana wasu aikace yana wasu duba-duba haka yana wasu aikace aikace Anas manzo Allah yana ganin Anas sai yake tambaye sa an jabat binti Malhan a binti Malhan gumaisa ta haihu ne maman sa kenan sai ce eh sai ce to da ani afrugu nafsi ilayk to bari in kammala komai sai in zo in baka lokaci akan ka to shine wannan bi mana kai matsayinka ya kai ba za a yi ka cikin yama ba za a yi ka personal ne to shine Allah ce sanafuru lakum ayyuhat thaqalan za mu zo kanku ku mutun da aljan za mu zo mu samu lokaci na musamman za mu shari'a tsakanin ku kaga kenan ba za a shiga yamma ba ko za bu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya one by one one by one ya akai wannan sai ina ka samu shi ka samu dubu ɗari kaza waye baka ta hanyar halal ne da mai da mai kai da ita an gama da dubu ɗari kaza wannan lannan ka samu miliyan ɗaya sai ina ka same ta ta hanya mai kyau ne da wa da wa kaba mai kai da ita an gama da wannan ka samu ma'ana dubu bakwai mai kai da ita ta hanyar da Allah ya ce ka samu ne ta nan ka samu ta ina ka kace manzo Allah fa yace lan tazula diga da ninka ba za ta kuce ran alkiyama sai Allah ya tambaye ka ita ina ka samu kaza ta ina kuma ka kashe kaza wai a kan ga akwai tashi hankali a kanmu to wallahi gwara mu shiga rumfa mu tsaya mu kula da sallah don mu shiga cikin rububi amma kaga sallah na in baka kula ba aka ce sai an zo amma tijara irin wannan ba wanda zai kai labari to mu tsaye da sallah sosai saboda in an tsaye da sallah ta cika to shikenan sauran ayyukan Allah zai kawo da kai akan su shi yasa mu dage da sallah mu kula da sallah ita ce rufin asirin wallahi amma kaga in kai lagwalgwa da ita ko ya zama na sallan nan karfinta bai kai ya kare maka sauran hisabi ba aka ce sai an maka hisabi manzo Allah ce man man man man husiba ko uzriba man nuqisha hisaba uzriba duk wanda za a tattauna da shi akan hisabinsa a gaban Allah sai a masa azaba kawai ba mai kaiwa to in kana son ka shiga rumfar rufin asiri bargon rufin asiri ka kula da sallah shine awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah fa in saluhat in sallah ta gyaru duk ayyukan ma Allah zai kauda kai akan su to mu dage da sallah Allah ka mana gamdakatar duba da yanayin lokaci zan takaita anan abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure Allah ya gafarta mana so nake wada mu gama sura har mu shiga wata inna karatukan namu yau muna wace rana ne yau ladi litinin talata laraba alhamis to karatu hudu da ya rage mana ko Allah ya taimake mu yi abu mai yawa baiwa Allah ta ba da ƙur'ani to Allah ya saka mata da alkhairi abinda ta yi domin shi ubangiji Allah ka karɓa mata kuma ɗazu da muka je can gurin laba kayan marayu a ƙofar mai martaba sarkin ningi su roƙi al'umma a ƙara sanar da su cewa dai ƙofar tana buɗe ba su rufe ba duk wanda allah ya sa bai ji ba sai daga baya ya ji ko kuma bai samu dama yi ba to da allah in ya samu dama dai ƙofar tana buɗe saboda haka yan wasu kwalan su taimaka kuma na ji abin da ya birge na abin nasu kwarai da gaske suna harkar marayun ba wai kawai na ramadana na munasaba ba jimana suna rayuwa da marayun tsohon shekara ne baki da inda za a kula da karatun yaro za a kula da lashin lafiya su kaga yaka ake bukata amma sauran gula da za ka kawai na ramadan ake yi ko na babbar sallah da hanyar sai a watsar kaga wannan kawai dan raya shine na dan gangan farin ciki ne dan gajere amma babban gatan da zaka yi maraya shine ka kula da tarbiyyar su ka bashi ilimi to suna da tsari gaskiya kuma ko ina ma ya kamata a dauki wannan tsarin a daina bari kawai sai dan sallah za a dan bashi tsummo kare da menene wancan ilimin da za ku bashi yafi karfin komai mu ba shi mu ba marayin bane ba amma me yasa muka zama su ba ilimin ya kawo haka ba ban san mahaifina ba mahaifiyata kuma tun 83 ta rasu a gani maraya ne full tunda ban san ma tun ina yaye ba ma me yasa hannu taka wannan matakin ilimin kuma gashi da abin da Allah yake mai uwa da uba yayi mana to kaga kenan ashe wannan zai baka satar amsa ce ba in kana so ka raya maraya shine ka bashi ilimi da tarbiyya ko baka bashi komai ba in dai ka bashi ilimin nan ko a tsimma yake yawo in dai ilimin ya samu da tarbiyya ka taimaka mishi domin Allah kadai ya san me zai zama nan gaba kuma duk abin da zama kana da kamashi amma in ka bashi riga ka bashi wando yan shekaru ne sun tsufa a'a ba cewa akai a'a ba a'a daidai ne amma dai mu gane mu tsari mu ma ya zama da cewa muna take off din marayu mu tun daga farko har ƙarshen shekara da ilimin su da tarbiyyar su da madaltsalin su duka baki daya wannan tsari ne mai kyau kuma Allah ka doma da su akai baki daya Allah ya saka musu alkhairi rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين addu'a yan uwa da Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi